أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayanaka yan uwa masu mu na kusa da nesa ina muku sallama in ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu namu na fasarar littafin ashmawi wanda a yau yana jin shine halkan mu ta hudu kuma a yau za mu tashi a cikin babi na sharuɗa na sallah wanda shi ne al'imam abdulbari al'ishimawu yake cewa babu shuruɗu salati babi kenan na sharuɗan sallah walis salati shuruɗu jubin za mu karanta a fasara sai a dawa ƙarin bayani ya ce walis salati shuruɗu jubin sallah tana da sharuɗa na wajabci wa shuruɗu sihatin da sharuɗa na inganci ba amma shuruɗu jubiha amma sharuɗin wajabcinta fa hamsatun biyar ne ya ce na farko al'islamu musulunci wal bulugu da balaga wal aqalu da hankali wa dukhulul waqti da shigar lokaci wa bulugu da awatin nabi sallallahu alaihi wasallama da isar kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala yace babu shuruɗis salati babu kenan sharuɗa na sallah ma'ana shine wato sai ce wal shuruɗi wal salati shuruɗu wujubin saboda haka sai faɗa mana sallar kwana tana da sharuɗa kala biyu na farko sharuɗa na wajabci shine wani salati shuruɗu wujubin sallah tana da sharuɗa na wajabci waɗanda in waɗannan abubuwan sun ka tattara to ya zama wajibi ga mutum dole sai yayi sallah in bai yi ta bai ji lahira ko yana yin wata yana tsallake wata bai yi to zai a tambaye shi a lahira kuma in sallar nan ba ta cika ba duk ibada ta yi gaba ɗaya ba za a karɓa ba sai in sallah ta ta cika ta yi kyau sannan za a karɓi sauran ibadun shi to shine sharuɗa na wajabci waɗanda in wannan abin mutum bai cika su ba to sallah bata zama wajibi gare shi ba in baya da su waɗannan abin da za a mata nan gaba sannan wasu ruɗu sai hatin da kuma sharuɗa na inganci wanda idan mutum bai yi waɗannan abubuwan ba sallah bata yi ba sai ya fara da sharuɗa na wajabci din sai cewa amma shuruɗu wujubiha amma sharuɗin ta na wajabci waɗanda sai mutum ya haɗa waɗannan abubuwan sannan take wajibi gare shi sai ce fa hamsatun guda biyar ne na farko al-islamu musulunci duk wanda yake musulmi ne to magana ta kare sallah ta zama wajibi gare shi dole ya sallah in dai mutum yana musulmi na ɗaya kenan wani bulugu sannan da balaga duk wanda ya balaga shi ma da bakin sallah ta wajaba gare shi wanda karatu mu na baya dai mun karanta ma'anan balaga din nan wanda malamai sun yi magana da yawa wata alama ce mutum zai gane ya balaga wanda ake cewa yana daga cikin alamu na balaga ga mutum idan namiji ne ko mace yin mafalki kamar ya zama ya mafarkin gashi yana saduwa da mace kuma har mani ya fita gare shi to alama ce ta ya balaga da bakin nan sallah ta zama wajibi gare dole yayi ko mace ce kuma aka yi haka nan ta yi mafarkin ta yi tana saduwa da namiji har mani ya fita gare ta ita ma ta balaga da bakin nan sallah ta zama dole gare ta na ɗaya kenan wasu kuma malamai sun ce har yanzu bayan wannan don an faɗa alamomin da yawa aka ce a kamar ko shekaru haka kamar irin shekara goma sha bakwai haka da mutum ya kai nan to shi kenan ya balaga wasu ma suna ganin ko ƙasa ma da sha bakwai ɗin da suna iya kama mutum ya matsayin ya balaga din saboda haka daga nan sallah ta zama wajibi gare shi idan mutum bai yi ba watan za a tambaye shi a lahira sannan kuma daga cikin alamu na balaga har yanzu kamar ana cewa kamar canza murya sai ya zama da yaro yana ne yana karami yana da karamin murya amma yanzu ga murya ta canza ta fara zama irin ta manyan mutane to shi ma daga jin alamun canjin murya din to alama ce ta ya balaga shi ma watan sallah ta zama wajibi gare wannan lokaci sannan yana daga cikin alamomi na balaga ga mace wato shine a ko ma namijin da mace da namijin gaba daya fara watan gashin hamuta ya fara fita ga mutum ko mace ko namiji ko kuma gashin mara ya fara fita ga ko mace ko namiji to shi ma alama ce ta balaga duk wanda ya fara gashi ya fara fita mashi haka nan din to shi kenan shi ma ya balaga dole ne ya sauran ibada sallah da azumi gaba daya da komai duk abubuwa na ibada daga nan sun zama wajibi ga mutum haka nan ga mace shi ma alamomi na balaga suna cewa a lokacin da nono ya fara fitowa ga mace shi ma alama ce ta balaga saboda ai a lokacin shi nono suna fitowa ne tare da mahaifarta suke tsiruwa saboda ka alama ce ta cewa a wannan lokacin idan za a sadu da ita za ta iya ɗauka ciki to ita ma daga nan ibada ta zama wajibi gare ta da haka shi ne dai alamomi dai na balaga dai da malamai sun kai maganganu suna da yawa to waɗanda suna daga ciki in an ga ɗaya daga cikinsu to alama ce ta cewa mutum ya balaga da haka kan mutum ya wasa da sallah kuma alhali ya ga ɗaya daga cikin waɗanda alamomin da mun ka ambata ɗin kaga yana da kyau a kiyaye ga iyaye da suke yin wani sakaci wani lokaci ga ɗiyarsu ta girma ta balaga amma wai sai ka ga azumi bata damu da shi ba in ta ga dama ta yi ana azumi na ramadan wani bi ta yi kuma wani bi ta ƙin wani saboda haka wannan wajibi ne duk sai ta yi su in ko ta kuskure ta sha ɗaya daga ciki to ana bin ta kafara don ta balaga ta zama watan dole sai ibada wai sai ka ji mace tana cewa sai ta yi aure sannan to hakan ga in dai mace ta balaga ko ba ta yi aure ba dole ne ta yi azumi cikakke ne kar ta sha ko ɗaya kuma dole sai sallah da sauran ibadu baki ɗaya to shine wato daga cikin sharuɗa kenan na sallah albulugu balaga sannan wal aqalu da hankali sai mutum yana da hankali sannan sallah ta zama wajibi gare amma mahaukaci shi sallah ba dole bane gare ko ba yaba shi kenan ba komai ba za a tambaye shi sallah ba saboda ba ya da hankali sannan wadda kulil lokaci da shigar lokaci saboda haka sai lokacin sallah yayi sannan yin ta ya zama dole amma da zaran sallah lokaci bai ba ba dole gari ka sannan in tunda dai ba lokacin ta bai ba shi yasa hamma da manfikin suke cewa wato in mutum ya sallah da kai sallah kamin lokacin ta yayi har gara ma ka bari sai an shekara daya sannan ka yi ta kaga ai in ka bari sai da an ka shekara lokacin ta ya kake sai da an ka shekara kai laifi kai to ya danganta in Allah ya so zai iya yafi maka amma shi kuma in kai ta tun kamin lokacin yayi to ita kuma yi ne abba ta yi gaba ɗaya ta ɓace ni duduka to shi yasa sai lokacin sallah yayi sannan ake yin sallah amma idan mutum ya gaugawa tun lokacin sallah bai ta ba kawai ya zabare ma zama zai je yi to sallah ta ta ɓace ba ta yi ba shine shigar lokaci sai lokaci yayi sannan sannan wa bulugu da awacin nabi sallallahu alaihi wasallama da isar kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ma'ana shine ya zama kaji labarin an aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kira mutane zuwa ga addinin musulunci a zo abota ma Allah to amma yanzu ai kaga ga yawan ga zamanin ai yawan ga sharadin mu kuma san kamar yanzu ba shi tunda yanzu duk duniya wa abbai sana'a ai ko manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ai ko ayyana tunda kana ji har gidajen radio ya talabijin inda ba ma na musulmi ba amma zaka ji ana saka ta alqur'ani kaga alamun shaidar labarin musulunci ya kai ya kai can kenan saboda haka yanzu ba da za a yi mutum ya ci maka bai san akwai wani abu da aka ce musulunci a duniya ba to wannan shine to shine isar kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk sanda ka ji labarin ka tabbatar da lalle Allah ya yi kuma zalatu wa zama dole gare ka watan sallah to waɗanda su ne sharuɗa na wajabci na sallah ɗin sannan sai sharuɗa na inganci zai faɗa mana yanzu an ji dai na sharuɗa na na na watan na na wajabci shi na farko musulunci na biyu balaga na uku hankali na hudu shigar lokaci na biyar isar kiran manzo Allah sallama sannan sai sharuɗa na inganci su kuma sai malai ya ce wa amma shuruɗu sihatiha amma sharuɗan ingancin ta ita sallah ɗin nan ba sittatun shidda ne na farko daharatul hadathi tsalki na hadasi wa daharatul khabasi da tsalki na khabasi wasu ƙibalul ƙiblati da huskantar alƙibla wa satar al'aurati da ɓoye al'aura shi ne wa satar al'aurati da ɓoye al'aura wa tarkul kalami da barin magana wa tarkul af'alil kathirati da barin ayyuka masu yawa wallahu alamu Allah shi ne mafi sani amma da cewa amma shuruɗu sihatiha amma sharuɗa na ingancin ita sallah ma'ana wai sharuɗa waɗanda sai ka cika waɗanga abubuwan sannan sallaka ta yi in ko ka kuskura ka yi ta ba ka yi waɗanga abubuwan da za a ambata yanzu ba to sallaka ba ta yi ba ta ɓaci sai ce ba sittatun shidda ne su waɗanda abubuwa na farko ce da haratul hadasi tsarki na hadasi menene tsarki na hadasi ɗin shine tsarki na duk wani abu wanda ya fita daga jikinka kamar misali mutum ya yi bawali to dole ya tabbatar da ya tsarki ya wanke idan bai wanke ba ya je ya sallah haka nan a sallar shi ba ta yi ba sai in kamar wato inda mutum yake ba ruwa ne kuma ya yi amfani da irin wanda ake bukata ko kamar yadda zamu karanta insha Allah a wani lokaci a karatun iziya yan mun kai bayani wannan cikakke cewa idan mutum yayi ba ba da ruwan da zai yi tsalki da suwa to shine sai ya sanya al'aurar shi tsakanin yatsan shi guda biyu ya sa zakarin shi tsakanin manunin shi yatsan shi manuni da kuma watan babban yatsan shi bayan ya kada bawlin kenan to sai ya tabbatar da ya matso kamar ya tatso misali al'aurar tashi har zuwa tun daga asulin kan watan tun daga asulin al'aurar tashi har zuwa ƙarshe sannan kuma ya girgiza ya tabbatar da fitsarin ya fita har su uku zai haka nan sannan sai ya samu ko wani bungulin ƙasa haka ko wani da ya kare ko dai wani abu wanda dai zai amfani da shi wanda ba mai najisa ba sai ya zama ya tabbatar da ya sa ya shashafi ya ɗauke wata ainihin bakin inda fitsari sun ka fitsaɗi ya tabbatar da ya shashafi su da kyau to in ya yi irin wannan da kyau duk ya yi to wannan ya samu ruwa da ya alwala ta sallar tashi ta yi in kuma ya canza kuma ya ta ya tsaki da ruwa kuma ya yi kyau haka na aka so amma dai ko bai canza din ba alwala tashi ta yi amma dai inda haka kawai ɗaya mutum yana fitsari kawai ya gama ya tashi ba tare da bai ga ka'idar ba ya tashi ya tafiya ta yi to in ya sallah haka nan alwala shi bata yi ba to ko kuma kamar fitar mazi ya fita ga mutum shi ma dole ne sai yayi tsalki wato shine sai mutum ya wanke al'aurar shi gaba daya shine hukunci na shi fitar mazi fitar mazi shine ruwa ne kamar yadda muka shafa faɗa wanda yake yana fita ne ta dalilin sha'awa kamar tunanin mace har mutum sha'awar shi ta motsa ko kuma wasa da mace din ko kuma kallonta to in hakan ta faru mazi yana iya fita gare shi to idan mazi ya fita a wannan lokaci to sai mutum ya wanke al'aurar shi sannan ya sake alwala kuma ko ga mace ko ga namiji misali ko da mace ta yi tunanin namiji ko kallon namiji din ko kuma wasanni da shi har mazi ya fita gare sai sai ta wanke sannan kuma sai ta sai ta canza alwala sannan ta yi sallah to yin wannan tsarkin shi ma dole ne in mutum ya sallah da shi ya bai yi shi ba alwala shi ma sallar shi ba ta yi ba shi ma ko kuma kamar wasan fitar mani kenan fitar mani nan kuma ko ta hanyar saduwa da mace ne ko kuma ta hanyar mafarki ne duk dai shi ma ya zama wajibi dole sai an yi wanka din wato kamar ya zama mutum ya yi wasa da mace ne ko tunanin macen ko kallonta ta sha'awa wanda har mani ya fita gare shi to dole sai ya yi wanka shi wannan wanka za a yi gaba ɗaya shi yasa ko can akwai alhadasul akbar akwai alhadasul asgar alhadasul asgar su ne waɗancan da mun kai magana na hitsari bawali ko maziyi hakan ga to na mani shi kuma shine alhadasul akbar babba kenan shi dole sai kai wanka idan mutum bai yi wanka ba sanadiyar haka nan to wankan sallah ta yi bata yi ba haka mace ita ma ita ce ta yi tunanin namiji ko sha'awa da shi ko tunani da shi ko kuma wasa da shi har mani ya fita gare shi ita ma dole sai ta yi wanka ba dole ne sai mutum ya sadu da mace sannan zai yi wanka ba a'a ko da bai sadu da mace ba in dai mani ya fita gare shi haka ne ita ma mace ko da ba saduwa ta yi da mutumin din ba in dai mani ya fita gare shi ita ma dole sai ta yi wanka sannan sallah za ta karbu haka ne ko mafarki ne mutum ya yana saduwa da mace har mani ya fita gare shi ma dole sai ya wanka ko macin ce ta yi mafarkin tana saduwa da namiji har mani ya fita gare shi ita ma dole sai ta yi wanka sannan za ta yi sallah ko kuma mutum ya sadu da mace ko da mani bai fita ba in duk ya sadu da ita to dole sai ya yi wanka da shi da ita gaba daya kuma shine muka yi karatu a wancan lokaci na karatu mu da ya wuce a cewa watan ko da bakin kan zakarin shi ne kawai shiga cikin farjin mace to dole sai ya yi wanka kuma ita ma sai ta yi wanka ko da mani bai fita ba kuma ko da ga dabba ne mutum ya kuskure ya je ya sadu da ita ta wannan hanya shi ma dole shi mutum sai yayi wanka din Allah ya kiyaye to wannan dai a takaice misali yin ko kuma jinin haida ya dauke mace ita ma dole sai ta yi wanka sannan za a karbi ibadarta ko kuma jinin ta na biki ya dauke dole sai ta yi wanka sannan za a karbi sallata to su wadan gari a takaice shine yake nufi da tsarki na hadasi din idan ɗaya daga cikin su ya faru to dole sai ayi wanka sannan aka karɓa sallar mutum amma in mutum ya kuskure janaba ta kama shi ko janaba ta kama ta bata yi wankan nan ba ko ta yi wanka amma bata yi da kyau ba ta wanke kanta ba ko wasu wurare ba ko kuma namijin ne shi ma ya raga wani wuri inda bai wanke ba to duk dai in hakan ta faru wanka bai yi ba sallah kuma ba za a karɓe ta ba to shine daharatul hadas tsalki na hadasi kenan shi kuma mazi a mai magana mazi ko wadi shi kuma shine wanda an sani wasu ruwa ne da suke fita shi mata dalilin in mutum yayi sha'awa na mace ko mace ta yi sha'awa na miji ne shi ko amma a ƙarshen bawali ne yake fita shi wazi shi a wadi din to shi ma wankewa ake yi kamar hukuncin su ɗaya da bawali shi kuma to wannan kenan sannan wada haratul khabasi da tsalki na habasi wato shine kamar sutura ka in tana da najasa to dole sai ka wanki in baka wanki ba alwallaka ba ta yi ba sallaka in kai sallah ba ta yi ba in kai sallah da najasa ko kuma shin hidar za ka yin sallah gare ta ya zama adda najasa ita ma sai ka wanke dole in baka wanke ba sallaka ba ta yi ba ko kuma watan wurin ne inda za ka yin sallah ya zama ƙasa ne za ka yin sallah amma wurin najasa gare shi bai da kyau to shi ma in kai sallah haka nan din sallaka ba ta yi ba amma an ce kamar in wurin ya zama ƙasa da najasa to amma sai dai kana da shimfiɗa mai kauri kamar kafet hakan ga misali ko da shimfiɗa mai kauri ba wani wuri inda zaka shin dauka sallah sai ka shin nan saman wannan wurin kai sallah tayi ba komai inda shin irin mai kabri ce to tsalki na na habasi kenan shine tsalki na abin da ya same ka wanda ba daga jikin ka fito ba kenan sannan sai malai ya ce wasu qibalul qiblat da huskanta alqibla dole ne sai ka huskanci alqibla in zaka yi sallah idan baka huskanci alqibla ba sallar ka bata yi ba in kai sallah misali kila sai ka juya ka ba alqibla baya kawai mu nan ne misali mu da alqibla ka'aba take gabas gare mu to sai ka juya ka mai daga banka kudu ko arewa ko yamma to sallar ka bata yi ba ta baci shi ne wasu ibadu da kibla kenan huskanta da kibla wa satrul awrati haka nan sututa al'aura wato mutum ya buya al'aura shi ya tabbatar da haka ne an sani kuma al'auran namiji da bakin cibiya ta zuwa guwawin shi ne dole ne ka tabbatar da bakin cibiya ka abinda ya guwawin ka ka rufe su sadda za ka yi sallah in ka yi sallah da su da saki to sallah ka bata yi ba ko wanda karatu mu na baya muka ce kaga irin wannan shirmen ko in ce wanga haukan da gawi ne yanzu suka yi akwai matsala kenan wanda za ka ga gayi ya sa wando amma wandon ga gwiwa kuma an hude shi haka aka yi shi yanzu shi wai wani shi bai sani ba sai kawai dai ya ga wani haka nan sai ya ce haka yau kuma ga talocin ya kai kuma inda ma hahu da wando ya kasan yawa sai an gace mai to yawan don haka nan na gayu ne shi bai sani ba wai nan na gayu ne don haka ga yanzu hudewa aka ga gwiwa sai ga an hude wandon haka yake can da sai ka ga an hude shi an yi dashi ko an sa wani kala kyalle an yi wani kala dashi da ma duk cikin aro ne to yanzu an kai ma inda saki aka bari ne dai to matukar dai wannan hudi wat ya zama cinye mutunci a saki ko kuma da bakin gwiwa ta ne dai wannan tsakanin ne to in mutu ya sallah da haka na sallah ta akwai matsala saboda haka wato rufe al'aura kenan dole ne in kuma mace ce duk jikinta gaba daya ta sanya sutura can baya da mun yi karatu akan wannan wanda za ta sa sutura wanda za ta lullube jikinta wanda fuska ta ɗaya za ta bari saki da tahonta tahona hannuwanta ko na kafafuwanta wannan duk babu komai saboda haka amma ba sai ta sani kayi cikin sallah ba a sani kafi to saboda haka shine kuma rufe jikin nan ko ta wani irin siga ne inda za ta sa zane ta daura zane mai kauri ta sa tagwa mai kauri kuma ta samu mayahi wanda ta dan lulluba ko da ba hijabi ne wanda haka ba ko wani zane ne ta lulluba ta ruhe kanta da wuyanta da kirjinta shi yayi sallar ta yi saboda me saboda kuma in ya zama tagwa tana da dogon hannu amma don kai ya zama hannuwanta suna saki to sallar ta yi in kuma hijabi ne gare ta dogo kuma ta sanya kuma yayi shikenan ba dole ana nufin ko can sai sa hijabi din ɗaya ba a'a ko wace irin kalar sutura ce ko kuma in mace tana da doguwar taguwa haka mai kabri kuma ba mai sarara ba shi ma in ta sa wannan doguwar taguwa kuma wanda bata mace ta ba amma shi ma waɗancan kayan da muka yi magana wanda ba su mace ba amma in ya zama irin kayan da suke matsa tsudin nan ne da ake yi to in mace ta sanya su ta yi sallah da su ba tare da ta sa wani mayahin da ta ruwa da shi ba to lalle sallar ta bata yi ba saboda haka sai ta sa kaya waɗanda suke masu faɗi yalwa in kamar doguwar taguwa mai faɗi mai dogayen hannuwa kuma mai faɗi mai kabri in ta sa ta in ta dan ruhe ta samu abin da kuma ta ruhe wayanta da shi zuwa kanta shi ma sallar ta yi kawai ba matsala bukata da ya zama ta ruhe jikin nata mace ke na wadda a ɗaya amma ita baiwa ita kam da ita da namiji da hukuncin su ɗaya bakin cibiyarta ne zuwa goyonta addo da in baiwa ce ta rufe to wannan dai a takaici shine su tuta al'aura dole mutum ya tabbata da rufe al'aura shi ita mace duk jikinta gaba ɗaya al'aura ne duk duka za ta rufe jikin shi ko namiji da bakin cibiya ta zuwa goyewa ta ya tabbatar da ya rufe shi wani sallah sannan watar kul af'alil kathirati da barin ayyuka masu yawa kar mutum ya zo yana sallah kuma yana wani aiki kuma gefe a ba a yadda da wannan ba to amma dai inda dan aiki ne dan kadan misali kamar kila mutum ya zo masallaci kawai yana zuwa sai isko an duka yan ruku'i sai ya ruku'i kamin ya ida kaiwa ga sahu sannan daga baya sai ya ida gurgusa ida kaiwa cikin sahun wannan kaga aiki ne wannan ita ta yi to tunda ya kadan ci ba komai to wannan shine a takaice dai to shine wanda malai yake nufi da tsarki na hadasi da na habasi da fuskanta alqibla da kuma barin magana ko shine wasu ra'awar su ta'ala wa tarkul kalami da barin magana ko ba a magana in kana sallah in kana sallah kai magana inda mantuwa ne kai da raukanuwa to sai kai sujada ba adiya sallah ka ta giru in kuma da gangan ne kai magana sallah ta baci din in dai ba sallah ta gyaran magana ta gyaran sallah bace ita magana da an kai din ba sannan to to wannan shi wannan kenan to sai wannan babi ya kare sai babin da zai magana shi ko akan farillai na sallah sai malam ya ce babu fara'idis salati babi kenan na farillan sallah wasu na niha da sunnoninta wa fada'ili ha da mustahabbanta wa makaruhati ha da makaruhayyanta abinda ba a so yake nan sai mala yace fa amma fara'idus salati amma farillan sallah fa salasata ashara goma sha uku ne na farko ci anniyatu niyya wa takbiratul ihrami da kabbarar harma wal qiyamu laha da tsayuwa gare ta wa qira'atul fatiha da karatun fatiha wal qiyamu laha da tsayuwa gare ta war ruku'u da ruku'i warraf'a minhu da kuwa daga gare shi wasujudu da sujada warraf'a minhu da kuwa daga gare ta wal julusu da zama min al jalsati al-akhirati daga zama na karshe bi qadari salami gurgurun sallama wassalamu al-mu'arrafu bil alifi wassalamu da sallama al-mu'arrafu bil alifi wal lami wanda aka wa ma'arifa da alif da lam wanda an ka sama alif da lam kenan wadumani zato da natsuwa wal iktidalu da daidaituwa to zamu koma sai ayi bayani wato shine ma yace babu fara'idis salati babu kenan na farillai na sallah wasu na ha da kuma sunnoni da sallah din abin da yake wata sunna ne yin sallah gare shi wato wanda yake sunna cikin sallah din wa fadailiha da kuma mustahabbai waɗanda ake so ayi wa makruhatiha da kuma abubuwan da ba a so ayi cikin sallah to sune duk zai yi magana cikin wannan gababi din na farko ma da yace fa amma fara'idus salati amma su farillan sallah din fa 13 goma sha uku ne na farko ci anniyatu niyya kamar yadda mun ga sha bayani ne nan ta cikin zuciya da ce babbar abin da ake nufi da shiya saboda haka in watan bakin ka bai niyya ba baka faɗi ga baki ba inda kaya cikin zuciya ka za ka yi sallar tayi shi yasa malamai suke cewa don abin da zai tabbatar da niyyar ta zuciya ake amfani da ita inda za ka zo wajen sallar azhar misali ita zuciya ka dimin dimin azhar din take nufi amma sai bakin ka sai ka hota ga baki sai ka ce na wata wada salatul asr misali farda na ne sallar asr kinan ku to tun da niyyar ka ita cikin zuciyar ka azhar take nufi sallar ka tayi ba matsala amma inda yanzu da ka tai wajen wannan niyya din ita zuciyar ka sai ta kudurci sallar asr ce zakai kuma gashi azhar ce zakai nan ga baki amma kuma ka faɗi azhar din to tun da zuciyar ka ita la'asar ta ka nufi to sallar ba ta yi ba saboda me zuciyar abinda a cikin zuciya yake amfani da shi ya to shine ma'anar niyya din ta sallah din farilla ne sannan wata kabiratul ihrami da kabbara harma wato bayan kayi iqama wannan kabbara farko da zaka cewa Allahu akbar to cewa Allahu akbar din farilla ne in kai sallah baka ce wannan Allahu akbar din ta farko din ba to sallah ka bata yi ba amma na akwai wasu sukuki da dama waɗanda in mutum ya zo masallaci wajen bin liman kaman ka zo wajen sallah kana shiga masallacin liman ka isko ya ruku'i kame ya taso to na an baka dama in kana in akwai damar da zaka yi kabbara har ma da tsaye din ka ce Allahu akbar sannan ka yi kabbara ka bi cikin ruku'i sai ka yi in kuma ka ga cewa kamin ka tsaya kai wannan kabbarorin guda biyu liman ya taso an baka dama kawai ka yi kabbara guda kurun ita ce matsayin kabbara ka ta harma kuma ita ce matsayin ta duka ka ta ruku'i duk yayi to shine kabbara harma falilla ce ita wannan in mutum bai yi ta ba sallah ce ta bace kuma ita ba asun ka riga liman yin ta don in ka riga liman yin kabbara harma tun kamin yayi kai ka riga ka maza kai sallah ka ta bace ba ta yi ba ko ka riga liman sallamewa tun kamin liman sallame ka sallame sallaka ta ɓaci suna daga cikin abubuwan da ya muka rige liman sallaka ta ɓaci to kabbara harma kenan sannan kuma kabbara nan ta harma ba a yadda ka faɗi wata kalma wadda ba ita ba an sani Allahu akbar ma'anar ta Allah mai girma ko to kai kuma sai ka yi amfani da wata kalma daban misali sai ka ce Allahu azim ai kaga kalma Allahu azim ai Allah mai girma take nufi to ba ita aka so ba ko Allahu kabir a'a Allahu akbar dai aka so in kai wata wadda ba ita ba sallaka ba ta ba ta ɓaci sannan wal qiyamul hada tsayuwa gare ta ita wannan kabbara ta harma din ya zama sadda za ka yi wannan kabbarar ta shiga sallar ta kaɗai kana tsaye ne ka yi ta in ka yi ta da zaune sallar ka ta ɓace ba ta yi ba sannan wa qira'atul fatiha da karatun fatiha dole ka tabbatar da in za ka yi sallah ka karanta fatiha cikin sallar taka idan baka karanta fatiha ba sallar taka ta ɓaci ya zama ka yi sallah gaba ɗaya sai da ka gama ka tashi ka ka sai ka tuna akwai inda kabbar akwai raka'ar da baka karanta ma fatiha ba to sallar taka ta ɓaci to shine karatun fatiha falilla ne shi yasa dole sai mutum ya iya fatiha in mutum ya yi ta ba daidai ba to sallar shi ba ta yi ba don haka dole ne a koyi yadda ake karanta fatiha ko gashi nan arha ko ina karatu cikin sauki ko fatiha ga tana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin to haka ake bukata mutum ya karanta in kai fatiha ka bata ta bata yi ba sallaka in ko kuma in ya zamba ta baka yi ta ba gaba ɗaya ba shi yasa ita koda baka haddace ta ba dole sai ka diba qur'ani to dole sai ka diba din ka kai ta an baka dama ka diba kai amma in ba karanta ta ba sallaka ta baci sannan wal qiyamul hada tsayuwa gare ta ita karatun fatiha din ma'ana shine sadda zaka yin karatun wannan tsayuwar da zaka yi na yin karatun na fatiha din shi ma farilla ne sannan wan ruku'u da ruku'i wato shine ka duka kai ruku'i ruku'in nan kuma shine ka duka ka daidaitar da bayanka baka dage sama ba kuma baka duka kware ba sannan ka aza hannunka bisa guwayonka kuma ka dan ware yatsunka haka sannan kuma ya zama idonka yana kallon inda kake yin sujada kasa din sannan ka yi tasbihi irin subhana rabbiyal subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi karamci kai so uku da bakin na abin da ya sama ko nawa kaka yawa sai kai din amma dai kaka kasa yin guda uku din to shine yin wannan ruku'i din shi yin ruku'in shi ake magana bayan tasbihin bayan ruku'in shi ake nufi falilla ne kaga sai wasu kiyaye da za ka ganin wani zai ruku'i wasu ya aza hannuwa da kasa ga guwayon nashi to bisa guwayo ake bukatar mutum ya aza sannan warraf aminu da ɗaukakowa daga shi ruku'i din ma'ana bayan kayan ruku'i ka tabbatar da ka taso ka miƙe tsaye sannan ka tai wurin sujada amma in baka miƙe tsaye ba kawai kana yin ruku'i kana dagowa ka dan kawai sai ka koma wurin sujada sallah ka ba ta yi ba saboda ka ba farilla dagowa daga ruku'in nan sai ka tashi tsaye daidai wa daidai tukun sannan ka tai wurin sujada shi ma farilla ne sannan wasu judu da yin wasu judu da yin sujada ita ko sujada kamar yadda aka sani shine mutum ya aza goshi ne ga ƙasa kuma hanci ne ma ana sunna ne ya taba ƙasa sannan tahuna hannuwa ne shi ma ya zama ya shin hida su ga ƙasa din kan mutum ya ya dunkule ya hannuwan shi ko ya tsunshi a ya shin fita tahin hannu ne ga ƙasa din shi ma kuma kanun ya tsunna ka ya zama suna fuskanta alƙibla su ma kuma ka aza hannun naka ne sai ci da kunnuwanka kuma guwayonka ya zama suna ga ƙasa su ma da kuma ƙarƙashin yatsan kashan na yatsunka na na ƙahuwanka ya zama can cikin su din cikin nasu din su yatsun ya zama shi ma yana ga ƙasa to shi ma yin watan sujada ka aza goshi ga ƙasa din to farilla ne in kai sallah goshin ka baka aza shi ga ƙasa ba sallah ka taɓa ce ba ta yi ba sannan kuma warraf'u minhu da kuwa daga ita sujada din saboda haka idan kai sujada sai ka taso idan muka yi sujada baka taso da bisa daga sujada ka ban to sallah ka ta baci saboda haka wurin taso wannan kuma ana son ka miƙe tsaye daidai wai ma'ana ka taso ka zanna daidai wato shine sai ka zauna ka tabbatar da zaman da kai wato ya ka zauna wanda bayan ka sujada farko ka taso ka zanna ka aza hannunka bisa ga cinin nan ka sannan ka koma ga sujada ta biyu amma in ya zama kana dago kanka kuma ka ƙara koma ga sujada ta biyu tun baka tashi zanne daidai ba to sallar ka bata yi ba saboda ka ba farilla to shine tasowa daga ruku'i kenan sannan wal julusu min al-jasatil akhirati da zama wal julusu da zama min al-jasatil akhirati daga zama na ƙarshe shine bi qadar salami gurgurdan sallama ma'ana ka san ayin kai salloli in mai raka'a hudu ce kaga in kai raka'a ka hudu za ka yi karanta ka zauna ka yi karatun tahiyya sai ka sallame in ma ta magariba ce da aka yi uku shi ma ko dai wace iri ce ma mai biyu ce ita ma dai in kai tahiyya dai ta ƙarshe wanda zaka sallamewa to sadda zaka cewa assalamu alaikum warahmatullah to wannan zaman na cewa assalamu alaikum warahmatullah din to farilla ne inda kana gama sallah wai kamin ka ce assalamu sai ka miƙe tsaye ka ce assalamu alaikum warahmatullah to in kai ta da tsaye ta sallama sallar ka ta bace ba ta yi ba saboda ka ba farilla dole da zani dan aka so kana zaune aka so kai wannan sallama din to zaman na cewa assalamu alaikum din farilla ne shi zaman tahiyar din da da kan karatun tahiyar duk su sunna ne suwa amma zama na cewa assalamu alaikum din bayan ka gama tahiyar din to shi aka nuhi da farilla din ne kuma wasalamu ita kuma sallama din nan almu'arrafu bil alif wal lam wanda an ga sama alif da lam kaka ce salamu alaikum wa rahmatullah a assalamu alaikum wa rahmatullah kasu kaka ce salamu alaikum assalamu alaikum sannan wadumani natu da natsuwa wato shine ya zama ka samu natsuwa ta zuciya kana sallah zuciyarka ta samu natsuwa kada ya zama kana sallah amma kuma kana kana zuciyarka tana ma tsare-tsare harkokin kurum to shi ma in an kai haka na an bar farilla dole ne mutum ya tabbatar da ya samu natsuwa ta zuciya shine dumani na tudin sannan wal itidal kuma da daidaituwa ita kuma daidaituwa dinnan shine matsayin nun natsuwa ta gabbai kenan wato shine mutum ya tabbatar da gabbobin shi ya daidaita wato shine a wato shine gabbobin ka tabbatar da ka daidaita gare su ta yanda ka fuskanci alƙibla da kyau yadda ake bukata kuma sannan ba ka dage kamar ya ce ka ɗauki ƙafarka kana misali kamar sai ka ɗauki ƙafarka guda ka ba da ƙarfi ƙafarka guda ko kuma ka yi wani kala tsayuwa dai ma'ana dai ya zama dai ka samu natsuwa dai zuciyarka ta tsaya daidai gaban ka sun tsaya daidai sun fuskanci abin da suka shine sallah da an galle ka an san cewa lalle sallah ka kai to wannan natsuwar ta gabbai din shine mala yake nufi shi ma farilla ne to waɗanga abubuwan gaba ɗaya da mala ya zano muna wannan ne idan mutum ya bar ɗaya daga cikin su to sallah ta yi ta ɓaci ba ta yi ba to saboda haka shi ne ma'ana farilla ɗin kuma da yake lokaci ya yi ina jin kamata ya mu bari su halka ta gaba sai mu tashi game magana sunnonin sallar su kuma haka muna fatan Allah ya mana jagora kuma dukkan abin da muke karantawa Allah ya ba mu ikon fahimta ya ba mu ikon aiki da shi ya alfarin manzo Allah sallallahu alaihi za mu tsaya anan dan uwanku a cikin addinin musulunci Sanusi Sheikh Ibrahim dan Malam Zamfara State a Najeriya yake muku sallama wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh